الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abin da ya zo game da azumin ranar arfa ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin nari shine bararren umar bin ubaidullah ya karbo daga umaru bararren abdullahi bin abbasin ya karbo daga umar farali yar haris cewa wasu mutane sun yi kokonto a wajenta a ranar arfa game da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi a wannan rana ko baya yi wasu a cikinsu suka ce ai manzo Allah yana azumi wasu suka ce a a baya azumi ya umar falle ta ce sai ni aika masa da ƙwaryar nono ko da koko na nono alhali yana tsaye a kan raguminsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha ya tabbatar musu da cewa ai ba baya azumi Ubaidullah ce ya mun hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id ya karbo daga Qasim ibn Muhammad da cewa Aisha uwar mummune ta yi tsinci tana azumin ranar alfa ko da ta je hajji ita sai ta yi azumi Qasim ya ce hakika na ganta da maraicen alfa ɗaliban jagorar alhazai yana tahowa amma ita ta ci gaba da tsayuwa har abin da ke tsakaninta da mutane na daga ƙasa zamo ya yi fili an samu fili wato mutane sun tsere mata sosai sannan ta ce a kawo abin sha in ya fatta kuɗin rukai buɗe baki ta yi buɗe baki wato sai mutane sun riga ta baro arfa ita ta tsaya tukuna wato yana nuna ashe kenan da rana ta faɗin ake barin arfa kuma da Allah ita jinkirta wata buɗe bakin dan ba ta son ta nuna mutane cewa azumin take sai yasa take bari sai sun yo gaba abin da ya zo a cikin azumin kwanukan mina Ubadula ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abin Nari bararren Umar ibn Ubaidillahi ya karbo daga Sulaiman ibn Yasalim cewa wato hadisin yadda ya zo a nan amma wadda hadisi ne mai kofi inda Sulaiman ibn Yasalim ɗaya daga cikin fuka usawatu na Madina bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne shi yasa ba faɗi sama da tabi'in ba wa mursalun man fawqa sadi tabi'in sakat amma ya zo mutasili wato yadda nisa'i ya ruwaito daga sufyan sauri daga abin nari da abdullahi abi bakarin daga sulaiman ibn yasarin daga abdullahi ibn huzafata shi abdullahi wato shi sulaiman ibn yasarin a ce ya karba da abdullahi ibn huzafata wanda abdullahi ibn huzafata shi sahabi Manzala sallallahu alaihi wasallam da ha yayi hani daga a ce za a yi azumin kwanukan mina daga yin azumi a kwanukan mina Uballa ce wato kashe garin babban sallah da ɗaya kashe garin da ɗaya kashe garin. Uballa ce wani hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Shahid Zuhuri cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Abdullah ibn Huzafata kwanukan mina yana ɗaya dawafi yana cewa wato yana kewayawa da mutane nan da aka ce rufu ba wai dawafi da ka'aba ba yana kewayawa da mutane yana sanar da mutane cewa kowayen nan kwanukan kwanuka ne na ci da sha da kuma ambatan Allah ta baraka wa ta'ala wa shi ma da wannan hadisin yadda ya zo a nan munkadi'i ne domin yin shabin bai faɗi daga wanda ya je shi ba amma yadda na sa'i ya ruwaito ya ce shi ibn shahadu zuhuri ya karɓe shi ne daga mas'ud ibn al-hakami shi kuma mas'ud ibn al-hakami ya karɓa daga wajen wasu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubaidullah ta min hadisi ya karɓo daga Imam Malik ya karɓo daga Muhammad ibn Yahya ibn Habbana ya karba daga abdurrahman ibn hurmuz al-araj shi kuma ya karba daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga azumin kwana biyu kwanaki guda biyu na farko ranar sallar bayan ramadan na biyu ranar eh, sallar layya ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zaidan na abdullahi bin lahadi ya karbo daga abi murata bararren ummu hani yar uwa a kirim na abi dalib ya karbo daga abdullahi bin amr ibn al-as abdullahi bin amr ibn al-as ya baiwa shi abi murata labari cewa shi ya shiga wajen mahaifinsa abu ibn al-asi ya same shi yana ce ya ce sai ya kira na in zo ni ma in ce ya ce na ce da shi ai azumi na ce sai a abu ibn al-asi ya ce wa'annan kwanukan su ne kwanukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu daga mu azumce su ya umarce mu bi fidirihinna cewa mu sha azumi a cikinsu imam malik ya ce su ne kwanukan da ake yanyana nama ake yanyana nama ake yanyanka nama abin da yake halatta daga hadaya a ubaidullah ce wato abin da yake ya isa a hadaya da shi a ya haya min hadisi ubaidullah ce ya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga nafi'u ya karba daga abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazmin wato malamai da yawa suka ce wannan hadisin a ruwayar ya haya ne ya zo da wannan siga amma duk sauran masu ruwa daga imam malik ba haka suka ruwaito hadisin ba sun ruwaito shi ne daga abdullahi ibn abi bakar bayan ba wato imamu malik daga abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn abdul ibn hazmi amma ba ambatan nafi'u shi yasa sarma wannan nafi'u sarma nafi'u tsakanin maliku da kuma abdullahi ibn abi bakar ya zamo yana daga almazid fi muttasilil asanidi abin da malaman mustalahu lafiya suke kira almazid fi mutta fi muttasilil asanidi domin ruwa ya haya ce kawai ta zo da haka din shi yasa ake ganin cewa nafi'u din da ta yazo a nan kari ne yanda hadisin yake yanda duk marwaitan motsa suka ruwaito an malikin an abdullahi ibn abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazmi to anna rasulullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba yayi hadayar raƙumi raƙumin na Abu Jahal ibn Hisham ne na Abu Jahal ne a wani haji ko umra wato musulmi suka samu a wajensa a yakin bayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hadaya wannan raƙuma Ubaidullah ta bin hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Abi Zinadi ya karba daga Arajo ya karba daga Abi Huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana kora taguwa yace ka hau wannan taguwar man da kake korawa sai ta ya rasulallahi ai tabuwa ce ta hadaya hadaya za a yi da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka hau nace kai tanka ya faɗi wai lakan amarra ta biyu ko amarra ta uku Abdullahi ta min hadisi ya kaba daga Imam Malik ya kaba daga Abdullahi bin Dinari cewa wato ya kasance yana ganin shi abdullahi dinarin yana ganin abdullahi umara yana yin hadaya a hajji taguwa biyu idan ko umra ce taguwa ɗaya yake yin hadaya ya ce na gan shi a umra yana soke taguwa alhali taguwa tana tsaye a gidan halidibin asirin a nan ne yake sauka yake na gan shi ya yi suka kirjin taguwarsa da zai hadaya da ita har sai da mashin da ya soka ya fito daga karkashin kafadarta wallatan hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn sa'id jawab ibn abdul aziz ya ba da hadayar rakumi a haji ko umra Ubaidullah ce Amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abi Jabir al-Qari ya cewa Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'ata mazumi ya ba da taguwa biyu ɗaya su bukutiya ce mai tozo biyu ce Ubaidullah ce Amin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa Abdullah ibn Umara ya kasance yana cewa idan taguwa da aka yi nufin za a yi hadaya da ita sai kuma ta haihu kafin a kai tallin soke ta sai a ɗora ɗan nata a kanta in ya so shi ma a haɗa hashi a soke ko a ɗauki ɗan a riƙe sai an kai tare da ita a soke su idan ba a samu wanda zai ɗauke shi ba ko wanda za a ɗauke shi to sai a ɗora kan uwar har a soke shi tare da uwar Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shami ibn Urwata cewa mahaifinsa ya ce idan an bukatar da kai zuwa hawa taguwar ka da za ka yi hadaya da ita kana da dama ka hauta amma hawa ba mai tsanani ba ba wanda za ta ji a jikinta ba ta gajiya idan ka bukata zuwa ta sha nonanta ka sha bayan wato ɗanta ya sha ya ƙoshi kar ka sha kafin shan ɗanta in ɗanta ya sha ya ƙoshi ya rage ka iya tatsa ka sha idan ka soke ta ka soke ɗan nata tare da ita ashe ya halatta kenan a sha daga nonon taguwar da aka yi hadaya da ita ko a sha daga nonon duk wata dabba ma da za a yi hadaya da ita haka din ya halatta kenan ba al'amar yadda ake yi filhadi game da hadaya lokacin da ake kora shi wadda ta bin hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga nafi'u ya kaba daga abdullahi ibn umara ma abdullahi ibn umara an ya kasance idan ya koro hadaya daga madina sai masa takalidi ya rataya masa takalmi wa sharahu ya masa alama a tozon sai tsaga tozon daga wajen hagu a tun daga zulhulefa yake masa takalidin da isharin yana fara takalidin rataya takalmin a kafin a ce ya masa isharin kabla an yi shirahu kafin a ce ya masa isharin wannan ku a waje ɗaya ne alhali rakumin ko dabbar da zai hadayar an fuskantar da shi wajen alƙibla sannan za a yi masa takalidin da sannan za a yi masa isharin yana rataya masa takalma biyu faɗi yana ɗan tsaga tozansa daga ɓangaren hagun sannan a ci gaba da kora raƙumin tare da shi har a tsaya da shi a tare da mutane a arfa sannan ya taho da raƙumin tare da mutane idan suka taho daga arfa ya idan ya zo mina safiyar ranar sallah sai ya fara soke hadayar tasu kafin a ce ya yi aski ko ya yi sassaye abdullahi umar ya kasance da kansa yake soke hadayarsa yana daidaita su a tsaye ya fuskantar da su zuwa alƙibla sannan in ya soke ya ci daga hadayar ya ciyar da wasu ya halatta da abin da aka bayar a sunan hadaya matuƙar da ya kai inda ake so cewar to me shi ya ci daga gare shi yayin ya halatta ya ci daga gare shi wani lafiya bin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa dan umara ya kasance idan ya suka a tozan hadayarsa lokacin da yake masa ishari yakan ce bismillah wallahu akbar wato sannan zai masa ishari wani lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u jordan umara ya kasance na cewa hadayar da take isa a matsayin hadaya ita ce wadda aka yi mata takalidi aka yi mata ishari kuma aka tsaya da hadayar nan a harfa wato takalidin nan da isharin nan ana yi ne a hakkin rakumi a hakkin saniya akwai sabani amma dai an yi ittifaki akan rakumi shi za a yi masa amma banda ra- ah, tumakai ko awakai wannan ba a yi musu ɗaya daga cikin biyan an tuba da lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u jablan umara ubadiya ya kasance yana rufe a raƙumansa wato wanda zai kora dan hadaya da tufafi irin na da ake sakawa a gida misira shine kabadi da in almadi irin wanda nubda- ah, na sham suke sakawa da kyawawan tufafi yakan rufe su da kyakkyawan tufafi a samansa sannan daga baya ya aika da wannan tufafin zuwa kaba ya ce a yi labulan kaba da shi wanda la ya ce amin hadisi ya karbo daga imam malik ya tambaya abdullahi na dinarin me abdullahi umar ya kasance na aikawa da kayan tagoyinsa yayin da aka tufatar da kaba wannan tufa- tufafi wanda ba a bukatar irin wannan da mutane suke aikawa daidai da can mutane sukan aika da daidai wani dan guntu ne ma nasa amma duk sai a hada a tada labulan ka'aba to amma daga baya sai ya zamo aka tsara cewa ai gaba daga inda za a yi mata labulan gaba daya ya zamo iri ɗaya gaba daya a yi shi domin wannan da da abdan umara in ya je cewa yake to a bayan a labulan ka'aba da aka koma kun wannan tsarin ya yake da shi sai ya ce yana ya kasance yana sadaka da ita sai ya bayar sadaka irin wannan tufafin da yake dorawa a kan wannan rakuman da yake hadaya da su to daga baya sai ya kan yi sadaka da tufafin ubai da bai da lafiya bin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi umara ya kasance yana cewa a gaba da layya wal budini da wato da wato rakuman da za a yi hadaya da su asaniyu sai wanda yake ya kai sani ko abin da yake sama da shi sai wanda yake ya cika shekara biyar ya shiga cikin ta shida shine yake isa wani lafiya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga nafi'u cewa ibn umara ya kasance baya tsaga tufafin da ya sa a kan raƙumansa da ya aika da su hadaya baya cewa kuwa zai rufe ta ɗin sai ya taho daga mina zuwa arfa wato sai ran tara shi ne yake wannan rufe sun a wannan a wannan ruwa to ubaidullah shabir hadisi ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga shabir ibn urwata ya karɓo daga mahaifinsa urwata ibn zubair ya cewa urwata ya kasance na cewa da 'ya'yansa ya ku 'ya'yana ba daidai ne ba wani a cikin ku ya ce zai hadaya da wani abu daga raguma da yake jin kunyar a ce ya ɗau wannan taguwar ko wannan ragumin ya ba da shi ga mutumin da yake ganin girmansa taguwar ko ragumin da za ku yi hadaya da shi kai ya zamo kasashe irin wanda da a ce bayarwa za ku ga wani mutum naku da kuke ganin girmansa za ku ga ai bai isa ba za ku ga bai isa ba domin Allah shi ne mafi karancin masu karanci shi ne wanda ya fi cancantar wanda za a tsaya a zaba masa wannan a hadaya da ake Allah ake wa shi yasa tunda ko Allah ake wa ai a tsaya a zaba a darje a zabi kyakkyawa a yi da ita to ta rufewar a daban ne ai daban ne shi ishari ai ana yi ne tun daga wajen da aka yi harama shi ko wannan kaga an ce sai ran da ma za a tafi arfa yake rufe ta da shi yasa rufewar kwana ɗaya yake ri'ar da kwana ɗaya kawai take a rufe ajin ya zabarai ko ai ba da yawa ake tsagawa ba ai kaɗan ake tsagawa Mhm. abinda za a yi game da hadaya idan idan dabbar da aka nufa da hadaya ta kasa a hanya ko kuma ta zamo ta bace Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shamil bin Urwata ya karbo daga mahaifinsa Urwatu ibn Zubairi cewa mai kula da hadayar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasa dan ya ringa kula da dabbobin da manzon Allah ya bayar ai hadaya da su ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullahi ya zan yi da dabbar da ta kasa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi كل بدنة عجبتني duk wa- duk wata taguwa da ta kasa a cikin dabbobin hadaya ka soke ta a nan inda ta kasa sannan ka jefa ratayen da aka yi mata a jini don duk wanda ya zo ya san ta hadaya ce sannan ka kyale tsakaninta da mutane su ci gaba da ce kowa zo ya iya ɗeba wato wannan hadisin yadda ya zo a nan mursali ne saboda urwatun zubairi ba sahabi ba ne amma a wata ruwayar yadda tirmidhi da nasa'i da kuma abu dawo da suka ruwaito shine cewa shi urwatun zubairi ya karba ne daga najiyatul aslami najiyatul aslami shine wanda yake kula da hadayar manzon sallallahu alaihi wasallam ashe shine wato ah, wanda ya ruwaito hadisin to وحدثني عن مالك ومن لا تعمل حديثي يا كربو دقى إمام مالك يا كربو دقى ابن الش... يا كربو دقى ابن الشهاب يا كربو دقى سعيد بن المسيب يا- سعيد بن المسيب يا شيخ wanda ya koro taguwa da nufin hadaya hadayar da ba ta waje ba a kansa ba ne a'a zai yi ta ne ta fuskar nafila sai ta kasa ya soke ta sannan ya kyale ta da sauro da mutane su ci duk mai bukata ya zo ya ci ba a ba komai a kansa ba za a ce sai ya ba da wata ba amma idan hashi ya daddare ya ci daga gare ta ko ya umarni wani cewa ya ci daga gare ta to sai ya biya wannan sai ya biya wannan ta- taguwa sai ya sake wata shi yasa aka ce wala ya kulu min hadi ta da wuya ajiba wala ya kulu min fidiyati azza yanda mai risala ya kawo ko ba daidai ba ne ya ci daga fidiyatul azza haka nan kuma na- na- nazarul masakin ko da za'ul saidi ko hadi ta da wuya ajiba amma wa ya kulu min suwa zalika min ma suwa zalika yana ci daga duk abin da yake ba ɗaya daga wa'annan ba wani lafiya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga saurin na zai dili ya karba daga abdullahi na abbasin shi ma kamar haka ya faɗa kamar yadda aka ruwaito daga sa'id bin musayyib wani lafiya min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn shahab zuhuri ibn shahab yace wanda ya bada hadayar taguwa wadda yake sakamakon fara- farauta da ya ko ko bakantar ba da hadayar ya ko hadaya hadaya ce ta tabattu'i a yi zamo wannan t- abin da ya bayar hadayan ya kasa a hanya to ya zame masa dole ya ba da sakamakonsa wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa abu- da ya karbo daga abdullahi bin umara abdullahi bin umara ya ce wanda ya ba da hadayar taguwa sannan taguwan nan da ya bayar sai ta bata ko ko ta mutu ba ma a samu yanka ta ba kamar ma a ce za a yanka har ta mutu to wannan taguwar da ya ba da hadayar ta inda ba kan taye wajibi ne ya ba da musayanta idan ko nafila ce kawai sa kan sai in ya ga dama ya iya musanyawar in ya ga dama ya kyale Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa shi ya ji malamai suna cewa la ya kuru sahibul hadi wanda ya aika da hadaya ko wanda ya hadaya ba daidai ba ne ya ce minar jaza'i daga jaza'u saidi hadaya da yake ya bayar a matsayin sakamakon farautar da yana cikin harama wannan suke ko kuma ibada wato fidiya fidiyar da ya saboda ya aikata wani abu daga cikin abin da aka hana murimi aikatawa Ahem, fidiyatul aza kenan wala ya kulu min fidiyatul aza a da murimi abinda iya idan ya kusaci iyalinsa wallahi wato a da take waje ba fito ne harama da haji ko umra idan ya fusaci iyalinsa alhali yana cikin harama bai riga ya yi tahalluli ba haddasani ya haya wallahi ya min hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa wa imam malik cewa sai na marar da al'adabi da sai da na adadin abi dalib da abu huraira an tambaye su game da wani mutum da ya kusaci iyalinsa alhali yana cikin harama da hajji sai suka ce abin da ya wajibi a kansa ya ci gaba da shi da matar su zarce ga abin da suka fuskanta su je su yi hajjin har su gama aikin hajjin sannan wajibi ne akan su je hajji shekara mai zuwa kuma su ba da hadaya ya ce sai da na dan abi dalib ya ce wa idan suka harama wa za a halla idan miji da matar da suka bata hajjin su a bara suka harama da hajji min daga shekarar da ta zo bayan wannan ta farraka wajibi ne su raba hanya kar su tafi tare sai sun gama hajjinsu sai sun gama aikata hajjinsu wajibi ne su raba hanya don kada irin abin da ya faru bara ya faru ma a bana Ubaidu da Jami'in Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Yadda Sa'id al-Ansari, ya ji Sa'id ibn al-Musayyabi yana cewa me kuke zaton abin da ake bukata daga mutumin da yake ya sadu da matarsa alhali yana cikin harama sai baki ɗayan wanda suke wajen ba su ce masa kome ba ba su ba shi amsa wannan tambaya da ya musu ba sai sa'idin musayib ya ce ai an samu wani mutum ya sadu da matarsa alhali yana cikin harama aka aika madina yana ya aika madina yana tambayan meye sakamakon da ya hau kansa meye abin da ya hau kansa wasu a cikin malamai suka ce yadda za a yi a raba tsakanin su har zuwa shekara mai zuwa sai da wasu yanzu ko ya ce liwa jihihi ma a'a abin da za a yi shine su zarce ga abin da suka nufa su je su yi hajjin su cika hajjin su wanda suka bata faraga idan suka gama sai su dawo idan shi hajjin shekara mai zuwa ya rufke su ya zama wajibi a kan su je su yi hajji na ramuwar wannan su ba da hadaya kuma za su yi harama da wannan hajjin da za su yi na ramuwa daga inda suka yi harama da hajjin da suka fata hajjin da suka yi na bara daga inda suka yi harama da shi to daga nan za su yi harama da wannan na- na bana amma suna harama kuma wajibi su rabu kada su haɗa tafiya sai sun gama aikin hajjin su imam malik ya ce yuhudi ya ni jami'an kowa a cikinsu zai ba da hadaya mijin zai ba da tasa hadayar matan ma za ta ba da tata hadaya badanatan badanatan kowanne ragumi ragumi wato abin da yake yafi kenan imam malik ya ce game da mutumin da yake ya sadu da matarsa a cikin hajji tsakaninsa da dawowa daga arfa da zifan dutse wajibi ne ya ba da hadaya da kuma haji shekara mai zuwa ya ce idan saduwarsa da iyalin nasa ta afku ne bayan hayya jefa ka ba safiyar sallah to wannan abin da yake wajibi a kansa ya umra ya ba da hadaya ba wajibi ba ne ya je hajji shekara mai zuwa imam malik ya ce wanda ya ba ta hajjinsa ko umra wato abin da yake bata hajji ko umra har a ce wanda ya dole sai ya ba da hadaya a o hajji ko umra istiqawul hitane ne zarar gamuwa al'auran namiji da al'auran mace ko da maniyi bai fito ba ko da ba samu fitar maniyi ba قال imam malik ya ce يجب ذلك لذلك أيضا أنواع الزاد ruwa da irzizar mani fitar mani yana wajabta haka a ce hajji ya ɓaci kuma dole a rama kuma dole a bada hadaya idan ya zama ruwan nan maniyin nan ya fita ne daga saduwa da jikin mace ko da ba iltika'i ba zara kawai ya rungume matarsa sai mani ya fito daga gare shi ko ya sumbance ta eh, wato sai mani ya fito daga gare shi to duk dai hajjin nasa ya ɓaci ko umra ce ta ɓaci kuma za a ce sai ya rama kuma sai ya ba da hadaya فما يجب ارتقاء شيئا amma mutumin da yake ya yi tunani game da labarin mata لا أيضا garin tunanin nan sai ga mani ya fito daga gare shi لا عليه شيئا zama malik ya ce ba na ganin cewa akwai wani abu a kansa a wannan halin shi yasa a nan hajji ya bambanta da azumi kaga idan azumi ne zarar tunanin ma an faɗa in an sami istidama ya iya wajabta ramuwa da kafara ko to ولو أن رجلا da a ce mutum mutum yana cikin harama da haji ko umra sai su manci matarsa يكن من ذلك ماء زاده amma kuma ruwa a bai ir'iza mani bai fito ba daga sababin wannan sun bar لم يكن عليه في القولة إلا الحديث ba abin da zai waje ba kansa don wannan sun man da ya sai ya fita ya ba da hadaya abin da ya waje ba kansa shine ba da hadaya وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي مؤلمة إرادة في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مداولة إلا الحديث ba abin da yake waje ba akan mace wadda mijinta ke saduwa da ita alhali tana cikin haram ya sadu da ita ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin haji ko umra ga shi ko da yaddanta ba dole ya mata ba to ba abin da yake waje ba a kanta sai ko ta ba da hadaya ta je kuma ta rama hajjin a shekara mai zuwa إذا أصابها idan ya sadu da ita ne a tana cikin harama da hajji وإن كان أصابها في العمرة idan ko ya sadu da ita ne tana cikin harama da umra إنما عليها صلاة الغسل abin da yake wajibi a kanta ta rama umrar da ta bata والحديث ta ba da hadaya
أجل منفرد wato shi nan mijin shi ba a cikin harama ita ce take cikin harama amma kuma sai zama yana ta saduwa da ita a maimaice to ba za a ce za ta ba da hadaya gidayar saduwar da ya da ita ba a hadaya ɗaya za ta bayar idan kuma dole ya yi mata to wannan shine dole zai siya mata hadaya shine dole zai siya mata hadaya kuma dole shi zai kai ta ta rama wannan hajjin ko ya kai ta ta rama wannan umra babu hadiman fata wani hajju babin hadayan wanda hajji ya tsere masa wanda ya yi harama bai sani ba kafin ya kai arfa a shi har mutane sun gama tsayuwa har sallah ta yi sai ran sallah shi ya je arfa ya dauka ran nan ne ran arfa وفي آيام مالك ya ubaidullah shamin hadisi ya karbo daga imam malik أن يا بن سعيد ya karbo daga yamin sa'idin أنه ما cewa ya ce قال Sulaiman ne sarin ya bani labarin cewa a ba ayyub al-ansariya ya fita da- da nufin hajji إذا كان لله بالتاجيل har yayin da ya kai mu da ake kira naziya a kan hanyar makka sai tagoyinsa suka bace وإنه قدم على مرض العسل ya je wajen sai na umar ibn al-haddabi yawmin na ranar da aka yi sallah فذكر ذلك له ya ambata masa cewa haji fa ya fado amma bai samu zuwa ba sai yau فقال عمر sai sai na umar ya ce da shi ka aikata kamar yadda mai umra yake aikatawa ثم قال ألنت wato kai umra sannan ka yi tahalluli فإذا دركك الحج idan haji ya riske ka shekara mai zuwa ka je kai hajjin وعاد ka ba da hadaya abin da ya sawwaka daga hadaya ka ba da abin da ya sawwaka gare ka daga hadaya ko da akuya ce ta sawwaka shi kenan ka ba wannan wanda ya tunda ya yi niyyar hadaya ce ai dole a a- inda ya yi niyyar hadaya ne ai dole a soke sa matsayin hadaya ai ba a cewa a fasa
وحدثني مالك ubaidullah ta mu ya ya min hadisi ya karba daga imam malik نافيا wato wannan da ya koro ba su ne ba za su isar masa daga wanda zai na na ramuwar ba na ramuwar daban wannan ta yi tasawu'i ne ya koro su ko wani abu amma dai suna nan dole ya soke su a matsayin haka amma wanda sanda zai rama dole sai ya ba da wata hadaya wanda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u ya karbo daga sulaiman bin salim cewa habbar ibn al-aswadi ya zo ranar da aka yi sallah sallar layya alhari sai na umar yana soke hadayensa ya ce ya amina almomini na hadarar iddata mu mun kuskure lissafi mun dauka yau ne tara mun dauka yau ne tara ashe yau ne goma da muna zaton cewa yau ne ranar arfa sai sai na umar ya ce da shi ka arsa maka ka je kai dawafi da duk wanda suke tare da kai ku soke hadaya ku idan akwai hadaya tare da ku sannan ku yi aski ko ku yi saisaye ku komo ku koma kasashen ku idan shekara mai zuwa ta zo ku zo ku yi haji ku ba da hadaya kuma wanda bai samu abinda zai hadaya da shi ba shekarar da ya rama to sai ya azumin kwana uku a haji ya azumin kwana bakwai in ya koma gida imam malik ya ce wanda ya harama da haji da umra gaba daya a harama daya sannan kuma bai samu haji ba wajibi ne a kansa izo haji shekara mai zuwa kuma hajjin da zai na rabuwar hajjin nan da ya tsere masa dole ne shi ma ya haramarsa da tsarin kirani ya harma da haji da umra gaba daya shi yasa ana rama hajjin ne irin siffar yanda ya tsere ya ba da hadaya biyu da hajjin da hadiyar fawati to hadiya ta kiranin dan cewa ya hada harma da haji ma al'umra tare da umra da ya hadaya ko saboda abin da ya tsere masa na daga haji da yasa hadaya biyu ce ta hau kansa da hadiyar kirani da hadiyar fawati a hadayar da ake bukata wanda ya sadu da iyalinsa kafin ya dawafin ya fara ya bayar Ubaidullah ya ce ya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Adil Zubair al-Makki ya karbo daga Aisha ibn Abi Rabah ya karbo daga Abdullah ibn Abbas an tambayi Abdullah ibn Abbas daga mutumin da yake ya sadu da iyalinsa alhali yana bina kafin ya ifara yau mace shi cewa ya soke taguwa a ƙarshe da zubairu maki an gama cewa malami ne kwarai illa iyaka laifin da malaman hadisi suke ganinsa da shi shine yakan yi tadilisi yakan yi tadilisi to amma galibi aka ce ko tadlisin ya aishi daga amintattu yake karbowa ba tadlisin daga waninsu shi yasa ake ganin tadlisinsa mai dama-dama ne yasa za a ga imam malik malamin imam malik ne dama an gama cewa yana cikin malamai kwarai kuma yana cikin adalai masu kiyayewa ba magana game da adalcinsa ko kiyayewarsa sai dai wannan laifin na tadalisi amma irin tadresin sun su malaman sun ce irin wanda ake kau da kai ne daga gare shi shi yasa za a ga imam muslim yana ruwaito hadisin sadewa wasu ke cewa inda hadisin sai ke zamewa da magana a kai sai inda yake an samu an ana amma suka ce ko an ana aka samu ai shi ba wanda yake boye wani aibi bane a tadlisin nasu to Ubaidullah ta min hadisi ya kama daga Imam Malik, ya kama daga Saurin da Zaid Dili, ya kama daga Ikirma Maulab ne Abbas, Balar Abdullah ne Abbas. Ya ce wanda yake saduwa da iyalinsa wato kafin ya ifara ya je ya umra ya bada hadaya ba ta wata ruwayar an yi kirata wa dabni abbasin kala la azunnuhu illa an abdullahi bin abbas ba na zaton wannan cewa ya faɗa ne shi ikir matu sai ko cewa ya karbo ne daga abdullahi bin abbas akwai wanda suka ruwaito hadisin a matsayin makadu'i akwai wanda suka ruwaito shi a matsayin mawqufi kenan wani ce iyakar hadisin ikirimatu ya zama makado'i ne tunda ikirimatu tabi'i ne wani ce ko a daga abdullahi abbas ne ya zama mawqufi tunda abdullahi abbas yana cikin manyan malaman sahabbai to wadda ta min hadisi ya karba daga imam malik ya ji rabi'a ta bin abi abdurrahman yana cewa a cikin wannan wato wanda ya sadu da iyalinsa bayan ya yi jifa amma bai riga ya je da wafin ifara ba yana faɗar kamar abin da ikirmatu ya faɗa daga abdullahi abbas imam malik ya ce wannan shine mafi soyuwar abin da na ji a cikin wannan cewa wanda ya sadu da ma iyalinsa bayan ya yi jifa amma bai riga ya je da wafin ifara ba to abin da yake wajibi a kansa shine ya ba da hadaya ba za a yi maganar sai ya rama ba an tambayi imam malik daga mutumin da ya mance da wafin ya fara har sai da ya fita daga maka ya koma kasashen sai imam malik ya ce ina ganin cewa abinda zai yi matukar dai bai sadu da mata ba sai ya dawo ya da wafin ya fara idan ko har ya zama ya sadu da mata to ya dawo ya dawafin ya fara sannan ya umra ya kuma ba da hadaya irin wannan bai dace ba gare shi ya ce zai sai hadayarsa daga makka ya ce zai soke hadayar a makka sai dai idan bai taho da hadayar ba daga inda ya ɗauko niyyar umra فليشتريه بمكة يسيا مكة إلى الهل سنن يفتد شيء زوا وجيه هرمي يقول شدق وجيه هرمي زوا مكة سنن يسوكي وانا هدايا تاسا مكة توبا eh a iya sa wani ba lallai sai shi kansa ba ko wani ne ya kai yayi daidai abin da ya saukaka daga hadaya wallah ta ya haihu wato da Allah ya ce fa masta ya sara min alhadi ya haya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga zafar ibn muhammad al-bakir ya karbo daga mahaifinsa ya karbo daga sayyidina ali dan abi dalib ya kasance yana cewa wato hadisin munkadi ne kenan dan sayyidina muhammad al-bakir bai ga kakansa sayyidina ali ba to ya sace da cewa mutum sama min alhadi akuya ake nufi wadda ce min hadisi ya kaba daga imam malik labari ya isa masa cewa abdullahi na abbasin ya sace na cewa mai sassar min alhadi da allah ya bata a qur'ani akuya ake nufi shine abin da ya saukaka daga hadaya wanda yake wato na ƙasa ƙasa kenan ba ƙasa da akuya kala malik imam malik ya ce wannan shine mafi soyuwar abin da na je izu a cikin wannan domin ubangiji tabaraka ta'ala ya ce a cikin qur'ani ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya kadda ku ce za ku kashe farauta alhali kuna cikin harama wanda ya kashe farauta daga cikin ku da gangan wajibi ne ba da sakamako daidai da abin da ya kashe daga dabbobin gida wadda da abin da ya kashe daidai da wato daga farauta daidai farauta nan da ya kashe a cikin dabbobin gida da masu adalci biyu za su yi hukunci da shi daga cikin musulmi wanda ko wannan zai zamo hadaya ce da za a kora a kai makka sannan a soke ko a yanka ko ya ba da kafara a auka faratu ko ya bada kafara shine ce da miskinai a kimar wannan farautar a ce ta kai kaza a ce to an siya abinci ya kai mudinnabi nawa a ce to ya raba wannan mudinnabi mudinnabi ga duk ga almajiri aw adl zalika ko ya daidai da wannan azumi in an ce ya kai mudinnabi ɗari ya azumi ɗari kenan in an ce ya kai mudinnabi hamsin ya azumi hamsin yana daga abin da ake hukunci da shi a hadaya akuya tunda ko an kira ta hadiya ashe kenan akuya ta isa a hadaya ya ci ko Allah ya kira ta hadaya wannan shi ne maganar da ba sabani a cikinta a wajenmu to ta yamma wani zai ce zai kokonto a cikin wannan riba irin alhali duk wani abu daga farauta da bai kai matsayin a hukunci a cikin wanda ya wannan farauta cewa sai ya ba da ragumi ba ko sai ya ba da saniya a abu da za a hukunci a cikinsa shine ya ba da akuya abinda bai kai a hukunci a cikinsa da akuya ba to za a yi kafara ne ta azumi hau idani masaki na ko a ci da miskinai Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u cewa Abdullahi Umara ya kasance yana cewa abin da ya sauƙaƙa daga hadaya ana nufin taguwa ko saniya وحدثني عن مالك ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga imam malik عبد الله بن ابي بكر ya karbo daga abdullahi bin abi bakar bin amr ibn hazm ان مولاه الله cewa wata ah, baiwa ta amrata binti abdurrahmani sunanta ruqayyatu عبر ta ba shi labari cewa ita ta fita tare da amratu ya abdurrahmani zuwa makka ta ce fadalat amratu makkata amratu ta shiga makka yau mataru ya ce ranar da ake tara ruwa don baiwa alhazai a arfa wato shine ran takwas ga watan muhajjin zulhijja ta ce ina tare da ita ta yi dawafi da ka'aba ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan ta shiga rumfar masallaci ta ce da ni mikasa ne kina tare da almakashi na ce ba ni da almakashi ta ce ki je ki samo min ki nemo min shi na nemo almakashi har na zo da shi ta datse daga saman gashin kanta فلما كان يوم النار yayin da ranar sallah ta zo sai ta yanka akuya wato kamar ta yi tamattu'i da ta shi jami'ul hadi ko ya akwai eh wato dai wanda za a yi kimanta shi da akuya kamar tattabara ko hasbiya yawa kamar tattabara ko hasbiya amma akwai tsuntsun da ba a kimanta shi da akuya yawa wannan irinsa shine aka ce to sai a ce ya ba da kafara ta abinci wato a dubi kimar wannan tsuntsun a ce ya kai in za a ce abinci ya kai mudin nabi na sai ya ba da wannan mudin nabi mudin nabi ita ba haka ne kamar hukuncin sa sai da a ai wannan kuskure ne a yi layyar ba ta cika ba yawa ya zaro ka ba an ga wani abu ne daga cikin layya an sarrafa a wani abu daban to na a eto a yanzu to yana ganin wato kamar larura ce ta sa yawan aka duba aka ga larura ce in ba haka din ba zai ba zuwa kwaruwa ai ba ba laifi dan Allah ya faɗa kada a yi duk wani abin da zai zai faru zuwa a kwaro ba ba za Allah ya faɗa la da dara wala ribara to